الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin ahalari babun sahau babi da yake magana akan gyaran sallah wanda ya samu rafkanwa a sallah shine babin da muke ciki kuma dama mun ce yau shine darasi na hudu ba yauwa yau muna cikin darasi na hudu insha Allah ta'ala to a karanta mana bismillahir rahmanir rahim aw al jahara kenan duba da kyau mana karanta mu awul jahara eh za to ku gyara ومن تذكر السر wanda ya cina boyewa awul jahara aiwa man tadhakkara al jahara kenan ko kuma mutun ya cina bayyanawa qabla ruku'i kafin a yi ruku'i a adal ƙira'ata sai sake karatu ɗin mutum ya tashi allahu akbar sallan la'asar kawai sai fara bayyanawa sai fara bayyanawa to maza maza sai ya shiru sai ya koma ya sake karatun sai ya ɓoye ɗin ko kuma sallan asuba allahu akbar sai ka fara karatu a ɓoye sai ta gan fatiya har ka fara sura sai ka tuna nan gurin bayyanawa ne to sai ka koma sai ka bayyana abin da ka boye din nan mun gane ko na'am fa in kana zalika fi surati wahdaha idan abin da ka boye wajen bayyanawa ko kuma abin da ka bayyana gurin boyewa ne a sura ne ita kadai yawwa in sura ce kadai sai ka bayyana ta kuma ba komai a gare ka shi ma dai ka fahimci dai kai rafkananne ne a sallah ya za a yi ka gama karatun fatiha a bayyane amma da ka zo sura kai ta boyewa ya ga mutum ya rafkana a sallah ko kuma ya za a yi ka karanta fatiha duka a boye kana zuwa fara sura kai ka bayyana to ka san an rafkana to idan fatiha ita ka bata haƙƙinta sai ka zo sura ne sai ka ɓoye ko ka bayyana to kafin ka yi ruku'i kuma ka cina to sai maza maza sai ka maimaita abin da ka ɓoyen ko abin da ka bayyana sai ka bayyana shi a irin halin da ya dace da shi mun gane in a sura ne fala sujuda alaihi babu komai a gare ka eh insha Allah babu komai a gare ka na'am yawa amma idan fatiha ce in kana fil fatiha ce amma in a fatiha ne ka yi haka mun gane ko idan a fatiha ne ka ɓoye ko ka bayyana to a adaha sai ka sake maimaita ta irin halinta shin bayyana ta ake ko ɓoye ta ake wasaja da ba'da salam za ka yi sujada bayan sallama to sai dai nan gudun malam ya yi mana shi a dunkule ne malam ya yi a dunkule ya ce wasaja da ba'da salam to muje me yasa za a yi ba'da salam me yasa za a yi ba'da salam eh yayi rage in yayi rage kuma ba'di ake in yayi rage yayi qabli qabli qabli salam ake duk rage a sallah qabli ake duka ƙari a sallah ba'di ake to wannan me yayi ƙari yayi ƙari yayi saboda ai karanta ta yi a ɓoye sai ya tuna gurin bayyana sai ya koma ya maimaita ta a bayyane wanda ya ɓoyen ƙari ne wanda ya na ɓoyen da aka je aka gyara shi ɗin ya zama ƙari a sallah shi kenan za a yi sujada ba a da sallah na yau wato za mu shiga matsala ta biyu malam sunusi a nan ne karatunka zai fito yanzu wa in fata bin ruku'i abin da ka ɓoye ɗin nan ko kuma abin da ka bayyana ɗin nan ba kamaci na ka ɓoye ko ka bayyana ba sai bayan ka yi ruku'i ba in fata bin ruku'i idan gyaran ya kuɓuce maka ta hanyar har ka riga ka yi ruku'i za ka yi sujjada litarkil jahari don ka bar bayyanawa qabla salami kafin sallama domin wanda ya bar bayyanawa ya rage ne gurin da bayyanawa ake kai sai ka manta ka ɓoye me kai mana ka rage mana jin karatun a kunnenmu kai ma ka rage wa kunnenka jin karatun ka rage wa masu sauraro jin karatun ka rage wa aiki har ce yin aiki mun gane ko to in bayyanawa ne ka ɓoye ta kuma har ta kuɓuce maka bayan kayi ruku'i baka samu kayi ta ba to to fa in fata bin ruku'i in ta kubuce maka bayan dan kayi ruku'i sajada da talkin jahari za ka yi sujjada in bayyanawa ka bari kablas salam za ka yi kabli domin rage ka yi na'am wali tarki sirra in kuma ɓoyewa ne ya kubuce maka gyaransa ya kubuce maka dan kayi ruku'i to ba'ada salami shi kuma za ka yi ba'adi mun gane ko yawwa na to sawa'un kana min al-fatiha ce wannan abin da ya kubuce makan baka yi ba ko kuma abin da ka boye ko ka bayyana daga fatiha ne aw sura wahdaha ko kuma a sura ita kai ita kadai duka hukuncin haka yake na to ga wata masala kuma wanda ya yi dariya a sallah subhanallah wanda ya kyalkyale da dariya a sallah batalar salatuhu sallansa ta ɓaci na muje ita dariyar nan da ka yi da mantuwa ne ko da ganganci sallah ta ɓaci saboda mutum ya kyalkyale a dariya a sallah subhanallah to malam ma sai ya yi nasiha ya ce mai babu wala yadhaku ba za ga mutum yana dariya a sallarsa ba illa ghafilun sai dai gafalalle rafkananne mutala'ibun wanda mai wasa ne wannan ya abin nan warginsa yayi yawa wannan mutum ya je ya nemi maganin gyaran zuciya wannan ya daina Allah subhanallah na shi mumini wal mu'minu shi mumini idza qama lis-salati mumini kenan ubangiji ka samu a cikin wannan da'ira din in ya tashi zuwa ga sallah a'rada bi qalbihi a'rada bi qalbihi zai karkada zuciyansa zai watsar da komai a zuciyansa duk abinda an kulle aka kowane abu ma siwallah ta'ala duk abin da ke koma bayan Allah subhanahu wata'ala mumini in yazo sallah yana watsar da shi ubangiji kawai yake gani a gaban sa kamar yadda muka karanta a babuka da suka suka wuce misali babin lis-salati nurun azim lis-salati nurun azim mun fada malam yace idan mutun yazo sallah ahdara qalbahu ko mutun zai bijiro da zuciyarsa yana ganin girman Allah subhanahu wata'ala yana tuna lahira yana tuna kankancin duniya din nan duniyar ba komai bace yana ganin yanzu a duniya ba wanda zai ce masa Allah za wanda zai zai sunkuya da kansa ya ce Allahu akbar kene yana gaban Allah in ya taso ya ce sami Allahu liman hamida sannan yadda yake sallan ko yake tuno abubuwa na tashin hankali na lahira na wuta ko yake tuna girman Allah Allah ne fa ya bashi ikon tahowa masallacin nan wasu suna kwance ba lafiya to wannan zai sa ya zama na ubangiji ne a gaban ka yau shi ma zaka tuna wani abu da zaka kyalkyale da dariya na shi mumini idan ya fara sallah zai cire zuciyarsa gaba ɗaya daga duk abin da ke koma bayan Allah wa yatruku dunya wa ma fiha ko kuma wa taraka dunya wa ma fiha ya watsar da duk abin da ke duniya da ke cikin ta na'am hatta yuhdira bi qalbihi jalalallahi ta'ala har sai ya zama na zuciyarsa ya bujiro mata girman Allah subhanahu wata'ala wa azamatihi da bunƙasa da buyaya ta ubangiji wa yarta'idu qalbuhu zuciyarsa ta zama tana raurawa yana razana game da kurakuransa yana kuma tashin hankali game da ayyukan da yayi an karba ko ba karba ba na wa tarhabu haka ne ko nafsuhu na'am min haibatillahi jalla jalalu zuciyarsa kuma za ka ga tana raurawa tana samun kwarjini mai girma saboda kwarjinin ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana zuciyarsa ke tsorata za ta ke shiga tashin hankali saboda kwarjinin Allah subhanahu wata'ala ba kwa ganin wasu ko taro aka zo yi in ya zo presentation ga takarda a hannunsa amma yana kuskure ga fa takardan a hannunsa yana karantawa amma yana kuskure wani bayan yana kuskuren za ga hannunsa haka ba kwa gani wani hannunsa haka wani bayan hannun ma yana karkaduwa sai ka ga maganarsa ma tana rawa saboda mai kwarjini na mutanen da suke gabansa ya mutane su ma kwarjini ubangiji shi ya fi cancanta ka zama in ka zo gabansa ka ga kwarjinin ubangiji hankalinka ya koma ya koma wajen ubangiji gaba daya na wannan yadda muka faɗa wanda zai samu kwarjini wanda zai ke jin girman Allah subhanahu wataala ita ce salatul muttaqin ita ce sallan masu tsoron Allah babu komai a gare ka idan murmushi ya fisge ka a fassara shi da haka murmushi ya fisge ka shi ma wani abu ya bujiro maka a sallah ko a wajen sallah abin ya bujiro maka ko kuma a gabanka ne kana sallar za ka ga wani abu na dariya sai ya zama da baka yi dariya ba sai ka yi murmushi bugare ko sai ka yi murmushi to wannan murmushin bai bata sallah ba mun fada a da karatun da ya gabata ko muka ce dariya tana bata sallah amma su wajen hanafiya har alwalan ma ta ɓaci su a wajen hanafiya in kai dariya ka kyalkyale da dariya a sallah sallar ta ɓaci alwalar ma ta ɓaci aka ce me yasa suka ce girman zunubin da kai walakanta Allah da baka dau Allah komai ba har ka kyalkyale da dariya har akwai abin da zai janye ka ka je ka koma wancan wannan anya bai yi kama da musuluncin na kama da matsala ba wanda musuluncin sai yake da matsala ai kaga alwalan ma ta warware sai sai an yi kaza sai an yi kaza suka ce to sai ka sake har alwala saboda tsananin girman zunubin su suke gani duk cewa malamai sun yi musu raddi suka ce a'a babu sake alwala alwalan ka bata warware ba in ba barin musulunci kai ba su kuma suka ce zunubin nan yayi girma aje a sake alwalar ma na yawa to muka ce mutum murmushi ne murmushi ne yake warware murmushi baya warware sallah murmushi baya bata sallah babu komai a gare shi a ɗan yi murmushi haƙorinka su fito baya ɓata sallah sai dai shi ma baka kyauta ba na'am wa buka'ul khashi kuka kuka na mai tsananin tsoron Allah da haiba ta ubangiji wanda yake tsoron Allah yake da ganin haiba ta ubangiji in minti biyu cika sai ka yi haka kawai wadda ka ga yau ban saba kuka na mai tsoron Allah wanda tsantsan tina Allah din tunda ai kun san malam ya gaya mana a cikin karatu ya ce idan ka zo yin sallah ana so karka bai zuciyarka daga duniya ka bujiro ubangiji muka faɗi yadda ake bujiro ubangiji ka tuna lahira ka tuna duniya ai ka tuna wuta ka tuna aljanna ka tuna fa za ka mutu ka tuna kakaninka da fa suna irin sallar kan nan yanzu amma ba sa nan ka tuna girman Allah ka tuna wataran ma yadda kai kake zai kake sallan wataran kai ake yi wa sallah sai ka tuno mutuwa sai ka tuno tashin hankali kawai sai kuma kuka ya zo maka to wa buka'ul khashi kuka nan mai tsoron Allah wanda ya tuna girman Allah ya tuna Allah nan shi ya halitta shi ne mai kasha shi ne mai rayarwa ka tuna wannan ka fashe da kuka mughtafarun wannan an gafarta maka shi ma'ana abin da ake nufin muktafarun ai fala sujuda alaihi babu sujjada a gare shi na'am wa man ansata duk wanda ya shiru li mutahaddithin ga wanda yake zance wani ya zo ana cikin sallah kaje ana ta magana ta baya sai ka dan shiru kaɗan dan ka gane me ake faɗa wata ka yi shiru dan ka gane shin ba ma wasu masu hatsari bane a bayanka ba wata wani bala'i ne a bayanka ba don ka kintsa da musulunci mai tsari ne to qalilan sai ka dan yi shiru dan kadan to wannan shiru din fala shay'a alaihi babu komai a gare ka babu sujjada insha Allah ta'ala sai aka ce to nan ne zamu tashi karatu na gaba insha Allah tabaaraka wa ta'ala game da kuka a sallah qur'ani ma ya gaya mana wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya bayan Allah na garin ana karanta ayoyin Allah suna shiga damuwa saboda girman Allah sai kaga sun sun zube suna sujjada kuma a cikin sujjada suna kuka an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kuka a cikin sallah ana sallah Abdullah ibn Shakhir yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah irjinsa yana ƙara irjin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana karkada kai ka ce ana dafa ana dafa ana tafasa ruwa ne saboda tsantsan kuka da annabi yake a sallah annabi yana cikin girman Allah yana kuka ana ji har kirjinsa yana yana dan yana dan bugawa hadisin Abu Dawud Allahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam gobe za mu shiga darasi na biyar ba insha Allah na'am